أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv ikas islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih mu da muka gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikon sa da ganin damar sa da falalar sa ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi na mai taken haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi wanda ake gani a zahiri kamar su ci karo da juna wannan shine darasin mu ko zaman mu na 172 kenan muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na Sheikh al-Allamah al-Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi to za mu tashi ne a muna cikin suratul abin nan karshe-karshen suratul anbiya a cikin littafin asilatul qur'anil majid wa ajibatuha sai littafi wato lokaci mun halin sa a yau da mu tashi a mas'ala ta 708 muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wa in adri aqribun wa in adri ban sani ba ai ma adri aqribun shin kusa yake am ba'idun ko ko ne sai ki ma tu'adu da abinda aka yi muku alqawli ko ko abinda aka kyace ku da shi na azaba domin tu'adun yana daukar daga alwa'd ne an kace tu'adun abinda aka yi muku alqawli ko ko daga wa'ada ne tu'aduna abinda an kyace ku da shi suratul anbiya'i aya ta 109 mara yace ma ikhbarihi ta'ala iyahum tare da cewa kuma Allah ya ba su labari bi qurbi sa'a cewa kiyama tana kusa da kusancin kiyama bi qaulihi ta'ala Allah yace ata amrullahi al'amarin Allah ya zo suratul nahl aya ta 1 in ana nufin kiyama ba azabar da za a yi musu anan duniya ba shine ake nufi da ata amrullah kina akwai fassarori daban-daban wa qawlihi da kuma fadar Allah ta'ala madaukakin sarki iqtarabati sa'atu qiyama ta yo kusa suratul qamar aya ta farko wani hawi ma da ayoyin suka kama da wannan kuma an ce ba a sani ba ko sai ke ko nesa gashi kuma ana cewa qiyama ta kusanto malam yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi ma adri ban sani ba annal azab alladhi tu'adunahu azabar da aka yi muku wato alƙawalinta wato haddaduna bihi wadda kuma aka kyace ku da ita aka yi muku narko da ita yanzu bikum shin zai sabka gare ku ajilan da gaugawa au ajilan ko ku za a jinkirta shi in an ce ajilan da ainun magaugauci ajilan kuma mai jinkiri da alhamza walaysal muradu bihi malai ce ba abinda ake nufi da shi ba qiyamus sa'a tsayuwar sa'a tsayuwar kiyama kenan wa yaridu ala hadha aljawab abinda zai gittuma wannan amsa annahu qaribun ala kulli taqdirin kiyama kusa take da su ta kowace fuska li'annahu domin shi in kana qabla qiyamis sa'ati in ya zamanto kafin kiyama ne azabar za ta zo fa zahirun ai zahiri ne wa in kana ba'da qiyamis sa'ati an gane ko in kuma ya zamanto bayan tsayuwar kiyama ne fa huwa kal muttasil an gane ko kamar abu ne wanda yake al muttasil hade yake da su bi hada ita li sur'ati zamanil hisab saboda gaugawar karewar lokacin hisabi fa yakunu qariban sai zamanto kusa aidan kusa kinan nan mallam dai bai bada wata amsa ba wanda za a tafiya akan ta domin nan an ba a sani ba azabar da za su musu a nan duniya kusa take aune sa ko ko kiyama to ai kiyama kusa take amma nan to malai ce to kuma ko da haka nan na ai kiyama kusa take ta kowace fuska to nan kuma amsar da za a bayar wato abinda an kai musu alkawali na azaba ta duniya ina fata an fahimce azaba ta duniya ita dai ce abinda ake nufi ba a san ba za ta zo gaugawa ko kusa domin wato abinda ake nufi shin za ta zo ne cikin 'yan kwanuka ko ku za a jinkirta musu har zuwa waɗansu shekaru kaga to in an hankalta ma kwanuka da satuttuka da kuma shekaru sai a samu bambanci to kina wannan shine ban sani ba azaba a karibin shin kusa take kamar yadda kuke gaugawa a kawo ta misali cikin wannan lokacin suna cewa itina bima ta'iduna in kuntum min sadiqin ko ba haka ba suna zancen cewa a kawo ta ma yanzu yanzu wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawmil hisab to kaga irin wannan azaba da suke son a kawo ta ba a sani ba shin za ta zo cikin yan kwanaki Allah halakar da su a nan duniya ko ko za ta yi jinkiri ta danyi shekaru to nan za a samu mafita insha Allah ta'ala don haka ko da azaba ta duniya ce ai lokaci ba ɗai ba ne na duniyan ma anan duniya sannan kuma da mutum ya mutu ai in kafiri ne zai fara shiga cikin azabar ta lahira wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 709 malam yace fa in qila idan aka ce idza kana almu'minuna idan mu'minne sun ka kasance ya taqiduna anna Allah ta'ala la yahkumu illa bil haqq Allah baya yin hukunci sai da gaskiya fama fa'idatul amri menene fa'idar umurni wal ikhbari da ba da labari al muta'allaqi والإخبار المتعلق بهما waɗanda sun ka suke da alaka da su an karata ya tare da su kenan ko aka rata ya gare su inji malaman zauri bi qaulihi ta'ala inda Allah ce qala rabbi hukum bil haqqi qala manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce rabbi hukum bil haqq ubangiji kai hukunci wato da gaskiya ina fata an fahimci idan muka duba nan muna da kira'o'i daban-daban waɗanda ake karantawa da su an gane ko idan muka duba قال رب احكم بالحق حفص يا كرنتا واتو قال قال an gane ko kinan qala rabbi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce sannan Abu Ja'far ya karanta qul rabbu an gane ko qul rabbu shi ya karanta qul rabbu kace ubangiji an gane ko to nan sai zaman to rabbu kamar an yi masa damma ba kasara akai mishi ba kinan nan ba ridai bane an gane ko kinan sai zamanto qul huwa wato annan Allah kinan qul huwa rabb shine ubangiji hukum bil haqqi kai hukunci da gaskiya almuhimmu dai qira'ata Abu Ja'far ta saba mu wadancan da kuma cikin littafin tawjuhul qira'at kaga yadda take sannan kuma saura sun karanta qur rabbi hukum bil haqq kace ya ubangiji na kinan ya rabbi ba tare da idafa ba amma an karanta qala rabbi hukum bil haqq qala ya fada ba qul ba shi ko Abu Ja'far ya karanta qul kace irin yadda Hafsa wato yadda jamhur su karanta amma shi ya ce rabbu bai ce rabbi ba an gane ko qul rabbu hukum bil haqq an gane ko ko kai zama to a rabbi ne ma shi ma yana karanta qul rabbi ne to amma wajen wasl saboda ihkum wajen ihkum din nan kafin tana da dhamma an gane ko kafin tana da dhamma to harfi na uku uhkum ake cewa to waɗanda sun karanta da kasra suka karanta rabbi ihkum qul qur rabbi ihkum saboda mi saboda wato an hankalta ma iltiqa'u sakinaini harafi biyu sun haɗu shi ko sun karanta kamar yadda Abu Ja'far karanta qur rabbukum saboda an hankalta ma harafi na uku na dokar damma to shi ko a asali dama in harafi na uku na dokar damma in hada da alhamza to damma ake karantawa uqtulu yusufa kina sai an kai amfani da wannan dama wannan shi da bin da kamata mu fahimta to almuhimmu dai in mun dauki hafsa ya ce qala rabbukum bil haqqi ubangiji ya ce manzo ya ce kul kuma ƙira'a ta jamhur ya faɗa kul ka ce mene ne alaƙa tsakanin waɗannan ƙira'a cikin domin bayan an san bambanci tsakanin ƙira'a sai an nemi al-tawji shi bainal ƙira'at kul Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce shin ya faɗa ko bai faɗa ba ƙira'a ta hafsa ta nuna ya faɗa qala ya faɗa domin shi manzo sallallahu alaihi wa sallam yana biyayya ne ga ubangijinsa wallahu ta'ala alam to na an ce dai ya roki ubangiji ubangiji ya umurce shi kuma ya faɗa to ya zamu yi da wannan بالحق kuma yace ayi hukunci da gaskiya kulna zamu ce laysal muradu bil haqqi huna huwa naqidul batil malai yace amsa shine ba wai ana nufin ba ayi hukunci da gaskiya shine kishiyar gaskiya kamar nan ƙarya domin al haqqu lokacin da kuwa wato gaskiya kishiyar sa ƙarya yace to ba shi ake nufi ba balil muradu bihi ma wa'adahu Allah ta'ala iyyahu min nasril mu'minina abinda ake nufi da shi shine alƙawalin da Allah subhanahu wata'ala ya masa na taimakon mu'minai wa khidlanil kafirin da kuma yarbe kafirai da tozartar da su wa wa'adahu an gane ko wa wa'aduhu la yakunu illa haqqan alƙawarin Allah ba ya kasancewa face sai gaskiya ina fata an fahimci ni kenan da abin da ake nufi da alhaq Allah yayi al wato nan alhaq na ana nufin alwa'du alƙawarin Allah ba ana nufin ba Allah shi hukunci bil haqqi da gaskiya dan ba ana nufin kishiyar ƙarya ba malam yace faka annahu qala kamar dai ya ce ajillana wa'adaka Allah ka gaugoto muna alƙawarin da kayi muna wa anjizhu Allah ka tabbatar da shi an gane ko an jizhu da wato zayun ne ونظيره تمكن إن ون قوله تعالى فضل الله سبحانه وتعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق الله كيكم تشين كان مترم بالحق da gaskiya wa anta khairul fatihin Allah kai mafi alkhairin masu yin hukunci nan fataha ba ana nufin budewa ba ana nufin wato yin hukunci kamar da zo a karshen suratul wato as-sajda ko hamimus sajda wa yaquluna mata hadha al-fath in kuntum sadiqin al-fath ana nufin al-hukm الثاني أمسى تبيو أنه تأكيد تأكيدنا da aka ce bil haqqi gaskiya ake nufi amma nan dan takidina ba dan ana nufin Allah yana yin hukunci ba da gaskiya ba lima fi tasrihi bi sifati min al mubalagha saboda abin da yake cikin kururutar da an gane ko an ce at tasrihi kururutarwa in jima da mangauri ma'ana bayyana wa qarara in an ka yi bayanin sifa bi sifati an ka faɗi sifa qarara min al mubalaghati akwai mubalaga kai matuka wa in kanat lazimatun lil fi'li ko da ya kasance wa in kanat ko da ta kasance wato lazimatan lil fi'li ta lazimci aikin an gane ko ta lazimci aikin ma'ana wa nadhiruhu fi aksihi tamkan irin wannan a cikin kishiyarsa wato min sifati dhammi wurin wato sifa wajen ta zargi ba wajen tauyabo ba an gane ko qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqqin an kace yahudawa suna kashe annabawa bighairi haqqin ba tare da haƙƙi ba suratu ali imran aya ta 112 an gane ko to kaga ba wani haƙƙi wanda zai sawa a kashe wani annabi amma na dan an nuna munin abin da sun ka aikata nan ko Allah bai taɓa yin hukunci ba sai da gaskiya amma sai an ka ce rabbi hukum bil haqq Allah kai hukunci da gaskiya dan a ƙara nuna mutukar gaskiya wato fitowa da ita a bayyane wannan shine abin da malam ya kawo abin da zan ƙara shine nan wa yaqtuluna akwai nabiyina kuma akwai anbiya to in mun ka duba cikin suratul baqara wa yaqtuluna nabiyina cikin suratu ali imran akwai wa yaqtuluna nabiyina shine na farko to nabi kuma shine wa yaqtuluna al-anbiya amma cikin baqara bi ghairi al-haqqi amma cikin ali imran duka guda biyu bi ghairi haqqin bi ghairi haqqin dan ka ce nabiyina da al-anbiya nabiyina ya kamata zaman to yafi yawa an gane ko al-anbiya bai kai wato abin nan ba nabiyuna yawa to waɗansu suka ce duka dai ma'anar su ɗaya wasu suka ce a'a jama'ar da ta kashe annabawa da yawa ita an kai ma amfani da nabiyina jama'ar da ba ta kashe annabawa sosai ba ita an kace ma anbiya waɗansu malamai suka ce a'a ko da wani jam'i ya fi wani yawa to almuhimmu dai na an yi amfani da wani a wurin wani ina fata an fahimta ko kuma ya kasance waɗanda suka kashe annabawa farko farko daga baya kuma an ka siffanta abin zuwa ga al'umma saboda ta ci gaba da yawan kashe annabawa haka dai aka ce malamai suka yi bayani sannan bi ghairil haqqi a cikin bakara da yake da alif wallam ba tare da haqqi ba wanda an ka sani saboda da alif wallam a shar'ance ko ko wanda an ka sani wanda ya dace a kashe wani annabi bi ghairi haqqin kuma a cikin suratu ali imran ba wani haqqi wanda aka sani da wanda ba ba a sani ba kawai tsabagen ta'addanci ne shi yasa suka aikata wannan Allah kai mu da tsari to ƴan uwa musulmi wannan shine abinda wato malam ne ya kawo a ƙarshen suratul anbiya'i Allah ya nuna mu ƙarshen ta yanzu kuma insha Allah ta'ala za mu shiga a cikin wato suratu wato alhajji kenan to ayat da take akan jerin ayoyi har da cikin littafin asbilatul qur'anil majid ne wa ajwibatuha suratul hajji malam mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi a nan ba ta dai ya kawo zaka ga wani wato bayani ya sa nan ba wani kenan ka duba ƙasar littafi a lamba ta farko zaka ga wani bayani yace qala ibn ashur kina ibn ashur yace mai tafsiri na at-tahrir wa tanwir summiyat hadhihi sura wato summiyat hadhihi suratu al-hajj an sanya mata sura kenan suratul hajj fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam inji ibn ashur a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أخرج أبو داود أبو داود يا فتر والترمذي الإمام الترمذي أن عقبة بن عامر دق عقبة بن عامر قال يتي قلت يا رسول الله ناتي يا منزا الله صلى الله عليه وسلم أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين شان أن في في سورة الحج دي سورة سوروري دي سجدة غدا بيو دومي إتنا دي سجدة غدا بيو قال نعم يتشي إيه وأخرج أبو داود وابن ماجة كنا أبو داود وابن ماجة سنفتر أن عمرو بن العاص دق عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله تيرا أمين الله ستبت أغريشي أقرأه خمسة خمسة آه عشرة أنغاريكو من الله صلى الله عليه وسلم يا كرن تامشي قوم أقرأه خمسة عشرة سجدة في القرآن من زال الله صلى الله عليه وسلم يكرن تدشي سجدة قد أقوم شابير كنا نقول أن أكي سامن سجدة أتكن القرآن منها ثلاث في المفصل أكوي أكو أتكن المفصل سورة يدسكي أكي كرا المفصل an gane ko wato cikin qur'ani akwai sab'u tiwal surori guda bakwai masu tsawo sannan kuma akwai almi'un surori masu aya 100 ko kusan 100 sai almathani waɗanda ake yawan karanta su waɗanda ba su kai ɗari ba sai kuma al-mufassal su kuma mufassal kala uku ne akwai tsiwalul mufassal akwai kisarul wato al-mufassal an gane ko wato wasu na kasansu gida wato biyu kenan akwai qiwanul mufassal akwai kuma qisar al mufassal haka ne dai ake karin aka kasa surorin alqur'ani ta fuskar wato bayani da ilimi to da aka ce thalathun fil mufassal akwai uku cikin al mufassal su sajada din wa fi suratul hajj sajada tani a cikin suratul hajj akwai sajada guda biyu kenan cikin 15 din ga yadda wato an kasarar da shi to in an samu samun sabani wajen su malamai cewa sajada sun fi sha shidda sun fi sha biyar a ba wai kuskure ne hadisin yayi ba a wannan lokacin tana yiwa alkur'ani bai kare sauka ba sai aka sanar da shi sha biyar din waɗanda mi waɗanda su ne lokacin suka sauka daga baya qur'ani na iya ci gaba da sauka sai a sake saukar da wata sujada to amma wani in bai fahimta sai ya ce to cikin hadisin ma akwai ƙarya malam yace walaysa li hadhihi sura ismun ghayra hada wannan sura ba ta da wani suna in ba wannan ba wa wajhu tasmiyatuha suratul hajji abin da yasa aka ko suratul hajji abin da yasa aka sanya mata suna suratul hajji anna allaha zakara fiha allah ya ambata a cikin ta kaifa amara ibrahim alaihi salam yadda ya umarci annabi ibrahim alaihi salam bid da'wati ila hajji albayt alharam yayi kira zuwa ga ziyartar dakin allah don yin ibada kenan gidan littafin gidan allah ko dakin allah mai alfarma in an ce gidan allah ana nufin masallacin gaba daya domin in kuma an ce ka'aba ita ma ana kiranta dakin allah ko gidan allah yace to wa zikru ma shara'a lin nasi kuma an ka ambaci a cikinta an gane ko wa zikru ko wa zakara an Allah zakara wa zakara ma shara'a lin nas Allah ya ambata abin da ya shar'anta ma mutane yawma idin a wannan rana minan nusuki an gane ko na ayyukan ibada ko kuma minan nusuki na yanka domin an nusuk ma'anarsa ibada gaba ɗaya amma yana ɗaukar yanka tanwihan bil hajji dan saboda tanwih ana iya cewa wato bayyana matsayin hajji a cikin at-tanwih shine ka ambaci abu dan saboda dan saboda yabo kuma da girmamawa wa ma fihi min fada'il da abin da ke cikin aikin hajji na falaloli abubuwa da fifiko wa manafi da amfani wa taqri'an kuma dan saboda zargi ko kwacewa lilladhina yasudduna almu'minin waɗanda suke kange mu'minnai anil masjidil haram daga masallaci mai alfarma sune kafirai wa in kana nuzuluha qabla an yufrad alhajj ko da ya kasance ko kafin a farlanta hajji an ka saukar da wannan wato an ka saukar da wannan sura alal muslimin akan musulmai bil ittifaq wato da ittifaki ma'ana suratul hajji ta zo ta bayanan aikin hajji kafin a farlanta hajji ina fata fahimci kuma an ce kafin a farlanta shi a'a tana yiwa tun lokacin jahiliya da ma'ai suna aikin hajji kuma wani ba zai iya zuwa ya aikin hajji irin wanda suka saba din kafin ma wancan amma wanga wanda Allah ya farlanta farlantawa daban shar'antawa daban ana iya an shar'anta sallah amma ba a farlanta ta sai da an kai isra'i an kai mi'raji dan da wannan ne yan qur'ani sun ce to an ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji ya karbo sallah a sama sannan kuma ya sallah da annaba kafin ya shi a'a a wannan lokacin yana sallah amma a ce an farlanta ta shine ba ai ba haka aikin haji suratul haji ta sauka amma a wannan lokaci ba a farlanta musulmi ba ba a farlanta musu aikin haji ba kenan tana yiwa su wannan bayani wanda suka samu suna isu aikin haji da shi shine daidai abin da ake bukata gare su a wannan lokaci daga baya kuma sai a zo sai a farlanta musu abin nan malam yace wa inna ma furidal hajj an farlanta musu aikin hajji bil ayati allati fi suratul baqara da ayoyin da cikin cikin suratul baqara inda Allah ya ce wa atimul hajj wal umrata lillah wa fi surati ali imran da kuma surati ali imran na an ba da labarin aikin hajji da kuma abin nan amma a cikin suratul baqara sai an ka farlanta shi kuma da aka farlanta shi bai zan wajibi ba sai in Allah ya baka ikon kai walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila da haka da kyau mutane su fahimci irin waɗannan abubuwa in mun ɗauki suratul hajji ta sabka a makka don ita an yi saɓani makkiya ce to sai ya zama tun a makka an kai bayanin aikin hajji wannan lokaci kuma tana yiwuwa bu samu dama ba amma dan ai bayanin aikin hajji ai raddi ga shubha waɗanda mushrikai da suka kwaci garin makka suke cewa nasu ne ashe wanda ya gina garin makka annabi ibrahim da tauhidi yazo ƙarya ce suke yi kenan akwai fa'idodin da suka sa a wannan lokaci akai zancen wato aikin haji kuma yana yiwa dan ya zama to bushara ga mu'minai cewa Allah zai ba su iko su zo su yi aikin haji ma'ana ga bayanin aikin haji kafin ma lokacin sai to wannan dai an ciro to shi ce daga min at-tahrir wa tanwir kenan sai kuma cikin at-tahrir wa tanwir kaga at-tahrir wa tanwir kaga ƙarin bayani game da irin waɗannan farko farkon surori da ma yana ka bayani mai tsawo mai wannan littafin to wannan shi ne abin da ya kamata wato mu ce kenan to sannan kuma akwai abubuwan da aka farlanta amma ba a sabkar da nasi akan su ba sai daga baya kamar alwala in muka duba aya ta alwala a cikin suratul ma'ida ne aka same ta kuma a cikin suratul ma'ida ma'ida tana karshen abin da ya sauka to kuma a makka an yi sallah a madina shekaru aru aru an yi sallah sannan kuma aka saukar da aya alwala kaga bai yiwa a ce ana wani sallah wani lokaci duk ba a saukar da alwala ba sai wannan lokaci amma saboda Allah yana son bayan an tabbatar da ita da wahayi an gane ko an yi umarni da ita sannan daga baya kuma sai aka sake sabkar da alkur'ani don saboda mi a samu fa'idar wato ladan waɗannan harfa da ake karantawa ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abin da zamu iya cewa kenan kaga gashi alwala ta tabbata a hadisi kafin ma alqur'ani ya zo da ita sannan kuma cikin suratul ma'ida daga baya Allah ya saukar da ayoyi kamar yadda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala alam to kenan sai ya zama to wani abu an yi bayanin sa sannan aka farlanta shi wani abu kuma an farlanta shi ba a faɗi cikin alkur'ani ba sai daga baya kuma aka zo da shi cikin alkur'ani don ana samun irin wannan bincike ne mai yawa wanda ɗaliban ilimi ya kamata su zage dantsi mas'alar mu ta farko mas'ala ta 710 fa in kila idan anka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala inna zalzalata sa'ati lalle girgizan nan ta kiyama in ji Allah shay'un azim abu ne mai girma yadullu ala anna al-ma'duma shay'un wanga mas'ala ce ta shafi wato malaman usul fiqh da kuma al-mutakallimun to cewa tana nuna cewa abinda babu shi wani abu ne tunda an ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim girgizar kiyama abu ne mai girma kuma ita kiyama bata tsayu ba balle ai girgiza to kuma an ce wani abu ne mai girma malam yace qulna mun ka ce la nusallimu ba za mu fada ba ba za mu sakan muku ba an gane ko wa mustanaduhu abinda ake nufi anna wato mustanaduhu abinda ake kafa hujja da shi kina abinda an ka jingina da shi annal murada abin nufi annaha idza wujidat in ta abku in an same ta kenan kanat za ta kasance shay'an wani abu la annaha shay'un al'an ba ana nufin ita yanzu wani abu bace wa yu'ayyidu hadha abinda yake karfafar da wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala azimun mai girma ma'a annal ma'duma tare da cewa abinda babu la yusafu bil azmi ba a siffanta shi da girma wannan matsala tana da muhimmanci kwarai da gaske saboda ga kamar mu'tazila suna saba ma ahli sunna sai su ce wato al ma'dum shay'un abinda babu babu wani abu ne to kaga wannan kuma ta saba ma abin nan abinda akwai shine a wani abu abinda babu shi bai zama wani abu sai dai da Allah ya kira ta shay'un ana nufin in ta kasance ina fata an fahimci kuma me yasa ya kira ta wani abu don in za ta kasance in shine zai wato sa ta kasance kuma ba wanda ya hana Allah ya wato ta yadda duniya ya afkar da kiyama da haka dole kiyama sai ta tsaye ina fata an fahimce ni kuma Allah subhanahu wataala ma ana kiran shi shay qul ayyu shay'in akbaru shahadatan qul illah kaga nan ayyu shay'in akbaru shahada nan shay'un mu ne abu ne girman shahada shaida qul illah kace Allah kidan kaga Allah ma ana kiran shi shay kamar yadda malamai suka ce amma ba suna ne na Allah ba ko sifa ta Allah ma'ana ana iya itlaqin wannan kalma ga Allah subhanahu wataala ka wani wayoyo muna mas'ala ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 711 malam yace fa in kila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya aka Allah ce yawma tarawunaha an gane ko tunda an ce inna zata sa'ati shay'un azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at ranar da za ku gane ta malam yace to sai ce yawma tarawunaha bi lafzil jam'i sai ya kawo lafazi na jam'i thumma afrada sannan kuma sai ya kawo shi mufradi na mutum guda fa qala wa taran nasa sukara kiran da yace yawma tarawuna tarawuna ku mutane za ku gani tarawuna ha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at an gane ko sannan kuma sai dawo jiran ya ce wa taran nasa sukara amma kuma bai kawo shi ba abin nan to ya akai akai haka ina fata an fahimce ni to akwai bayanai amma kafin mu je ga waɗannan bayanan mu ba da amsa da Allah ce yau matarawna ha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at yace to wa taran nasa kuma sai kashi mufradi yace kulna za mu ce ga amsa li'anna ar-ru'yata awwalan domin shi kallo na farko an gane ko ulliqat bizalzala an danganta shi ne zuwa ga girgiza faja'ala an-nasa kullahum ra'ina laha sai an ka sanya dukkan mutane suna ganin ta ita girgizar wa ulliqat akhiran a ƙarshe kuma an ka rata ya wato kallo bi kaunin nasi ala hay'ati as-sukara cewa mutane suna akan wato hali tamkar mutane masu maye fala budda an yuj'ala kullu wahidin minhum ra'iyan lisa'irihim to dole ne sai an sanya kowane yana kallon sauransu kenan yawma tarawna ha saboda ana zancen girgizar kiyama wataran nasa kana ganin mutane to nan saboda ba a cewa wata raunan nasa saboda ana son kowane nan a danganta mishi girgizar ƙasa kowa zai kalli ƙasa sai an ka ce tarauna amma wataran nasa domin kowane mutum zai kalli mutane ne to sai a danganta abin izuwa gare shi shi yasa sai aka bambanta wato wannan ina fata an fahimci ko ko a ce a'a tarawunaha tunda ana magana ne kamar misalin yadda za ku gare ta tarawunaha an yi magana ne da muminai an gane ko wa taran nasa kuma an yi magana da manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma dawa in khitab ya shafi ya shafi al'umma manzo sallallahu alaihi wa sallam ya shafi al'ummar sa kuma in ya shafe shi ya shafi al'ummar sa in ya shafi al'ummar sa ya shafe shi sai an samu dalilin da ya fitar da al'ummar sa ko ya fitar da shi an gane ko ko wa taran nasa na ana magana da al-mukhatab kai mai wanda kake sauraron wannan bayani kinan yana iya doka kowa ma wallahu ta'ala alam to wannan shi ne abinda malam ya kawo a karkashin wannan mas'ala amma kafin mu je gaba akwai karkashin wannan aya inda ya ce akwai mas'aloli da kamata mu dan ƙara saboda wani lokacin ana biyuwa da su shubuhohi waɗanda tana yawa masu littafin ba su kawo su ba amma in mun tuna da su ba dan mun kai gare su ilmi ba ko mun fi su ilmi muke dan bijiro da wannan inda an ce yawma tarawna ha tadharu kullu murdi'atin amma arda'at kalima ta murdi' tana nufin mace mai shayarwa a ka'idar larabci ba a sa matta'un sai abinda ana iya bambantawa tsakanin namiji da mace shine ya zama to wajibi misali domin an ka ce murdi mace mai shayarwa ba a taba samun namiji na shayarwa ba ina fata an fahimce ni sai dai in sihiri ne koko cikin tatsuniya ce to kaga ba bukata sai a ce yau mataru da hatta talu kullu murdi'atin sai a ce kullu murdi'in an gane ko kamar alha'id ba sai a ce alha'idatu ba dan babu namiji da ke haila ina fata an fahimce ni alhamil in dai ba hamil ne na ɗauka gabai ba ko a kai a ce hamil da hamila in dai hamil ne na ɗauka ciki hamil ne ake cewa ba sai an ce hamilatun ba don bai yiwuwa namiji ya ɗauki ciki to irin wannan sai an ka ce to in ka ga an ƙara ta'un da irin waɗannan sifofin da ba su ɗaukar ta'un suna nufin ana cikin halin abin wato murdiya ita ce mace wadda take da ɗa wadda take shayar da shi ko tana ba shi mama ko ba ta ba shi mama amma an ka ce murdi'atin ana nufin cikin halin da take ba shi nono to shi sa Allah ce yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at mace da tana cikin ba ɗanta nono tana cikin jin tausayinsa تذهب ذات شغلة لقريش تكاسم كبلاء إياك بلاء وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد سنكم أقوي قراءة حمزة الكسائي دخلف وترى الناس سكرى وما هم بسكرى سوسواك سوكا كرنتا إلى فتا أم فهمتيني تولا هكا ya kamata mu fahimci wannan kuma ga imala sai a ce sakare kenan wa ma hum bi sakri tunda imamu hamza da kisa'i suna karantawa wato da imala wa hamzatu minhum wal kisa'i ba'dahu amala zawatil ya'i haisu ta'assala in ji wato imamu shatibi kenan nan sai zamanto in an ce sun karanta sakara kakka sa tsammani a yan koma cikin usuli sai an yi bayanin shin suna da kaka usulikin su suke wani in yaji an ce sun karanta da kaza to in ba an yi zancen usul ba sai ya zo ya ce a'a to ai shi bai yarda da wannan ba da kaza da kaza da kaza in an duba akan abin da suke karantawa to za a iya hankalta mishi wannan shi dai ne wato abin da malamai suka kawo a ƙarƙashin wannan to idan muka duba karkashin wannan mas'ala din ta yau matarona ha ta zahalu kullum murdi'atin da sukara da sakara duka jam'i ne fa'ala da fa'ala duka jam'i ne kinan babu bambanci a tsakankanin su nan babu wani bambanci tsakankanin waɗannan kira'at ta fuskan ma'ana sai dai waɗansu na iya cewa sukara yana iya zamantowa jam'i jam'i ne shi ko sakara ya zamanto jam'i ne waɗansu malamai suna iya wato taujihin su akan wannan muna zan faɗar irin waɗannan abubuwa wato saboda wani lokaci yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci cewa akwai taujihi daban-daban da malamai suke yi akan wata kira'a To, mas'ala ta gaba sai mas'ala ta ɗari bakwai da sha biyu, mara yake cewa in ƙila idan aka ce, kai faƙala ta'ala ya aka Allah ya ce fi haƙƙin nadrubin harif a cikin al'amarin nadrubin harif, na yan ce haƙƙu ba ana nufin gaskiya ba, ma'ana abin da ya shafe shi a nadrubin harif. wa minan nasi man yujadilu fillahi daga cikin mutane akwai wanda zai jayayya fillahi na an fi sha'anillahi ko fi amrillahi ake nufi a cikin al'amarin Allah an gane ko suratul hajj aya ta uku don ba ana cewa an fillahi a cikin Allah ba don Allah ba mota bace balle a ce an shiga cikin Allah fi sha'anillahi ko fi amrillahi ko ka kaddara abin da ya ga dama ya dace ila an qala har lokacin da Allah ya ce kenan li yudilla an sabilillah don ya batar da Allah inda Allah subhanahu wataala ya ce minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir thaniya itfihi li yudilla an sabilillah wannan aya kuma masu harda alkur'ani sai sun yi hattara a cikin suratul hajji da cikin suratul kumana akwai ta cikin suratul wato hajji idan muka duba za ku ga cewa akwai waminan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid wannan shine da farko na biyu kuma waminan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir an gane ko sannan nan sai a ce saniya yatfihi lidilla an sabilillah a cikin wannan na biyu din to shi yake kama da wanda ke cikin suratul qumar wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir an gane ko to da haka salibi ilmi sai ya hattara saboda kai ya cikin cikin suratul hajj ya fara cikin suratul ya fara cikin suratul qumar ko ko cikin suratul hajj farko sai ya je zuwa ga na biyu domin na farkon wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid marid to almuhimmu malam yace to ila an qala har inda Allah ce li yudilla an sabilillah dan ya batar da mutane daga hanyar Allah wa huwa ma kana wato gharaduhu to shi batar da mutane daga hanyar Allah wa huwa shi ma kana gharaduhu bai zamanto wato burinsa ba fi jidalihi ad-dullala an sabilillah lokacin da yake jayayya da ad-dullal batattu an sabilillah daga hanyar Allah ma'ana shi ba buri sai bane ya batar da mutane daga hanyar Allah fa kaifa allala jidalahu bihi ya aka yi Allah ya sanya illar jayayya ya mayar da jayayyar da yake yi wato ya ta'allakanta ta an gane ko ya mayar da ita ce illa ta jidalinsa jayayyar da yake yi wa ma kana aidan muhtadiyan shi ba shiryayye bane hatta idza jadala har in yayi jayayya kharaja bil jidali min al hadi ila ila dalal har ya fitar da wato jayayyar shi an gane ko daga shirya zuwa ga bata shi da ba akan bata yake kuma ba yana jayayya bane dan ya batar da mutane tunda shi ba a san wannan ba manufarsa bace shi tunanin sa ma akan gaskiya yake na so ya shirye da mutane ne ina fata an fahimci to ya anka kuma anka ce thaniya yatfihi li yudilla an sabilillah yana juyawa ne don ya batar da mutane wato daga hanyar Allah idan muka duba kuma sai an yi hattara domin nan liyudilla an sabilillah ibnu kathir da abu amr darwais sun karanta liyudilla kai hatta liyudilla nan kuma liyudilla da wato jamhur to in ka ji wani ya karanta liyudilla an sabilillah sai ka tambaya da wace kira'a ce in an ce maka kira'a ce ta ibnu kathir ko abu amr ko ruwais wanda ɗaya daga cikin wato waɗanda suka yi riwaya daga yaqub al-hadrami to su sun karanta liyudilla kuma ba kuskure ba ce kira'a ce mutawatira to an ce liyu dilla an gane ko menene bambancin su liyu dilla dan ya bace shi da kanshi in an ce kuma liyu dilla dan ya bace kai na liyu dilla nafsahu ko ko liyu dilla nasa dan ya batar da mutane kina sai zaman tonan wagga qira'a ta nuna shi dan ya bace sannan kuma ce qira'a ta nuna dan ya batas to kuma wanda ya bace ba dai azaba shi ba dai da wanda ya bace bai batas wanda ya batar da mutane sai ya ɗauki zunubin su shi yasa Allah subhanahu wataala ce alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun to wannan shi ne menene hukuncin da yasa an ka ce yaya za a yi da wannan malam yace to kulna za mu ce hadhihi lamul aqibati wannan sunanta lamul aqiba lamun ta kai karshe an gane kuma kuma abu wasairurati da kasancewa abu daga sayyara yusayyiru tasiran ya mayar da abu ya koma wani abu wa qad sabaqa dhikruha an bato irin wannan lamun ya gabata ghaira marratin ba so dai ba walamma kana alhadiyu lokacin da shari'a ta kasance mu'radan lahu an gitto mishi ma'ana an bijiro mishi da shari'a an karanta mishi ayoyin Allah an karanta mishi hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma manzo mu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi bayani tunda a wani lokaci yana da rai ba sai mun ce an karanta mishi hadisai ba kuma mun ce an karanta mishi hadisai ko da sahabbai da suka haɗu da shi suka yi mishi wa'azi fataraka hu sai ya bar wannan wa'azin da aka yi mishi ko ya bar shiriya wa a'rada anhu ya kauda kai daga shiriya wa aqbala ala al-jidali bil batil ya fuskanci yin jidali jayayya bil batil da ƙarya to ju'ila sai an ka sanya shi kal kharij min al-huda kamar mutumin da ya bar shiriya ila dalali zuwa ga bata na fata an finci ne domin batar da mutum yake kafin a yi masa bayani ba ɗai take ba da bata bayan an yi masa bayani ya gane gaskiya yake karɓarta sai aga kamar ya ƙara ne wato kamar mutum yana cikin duhu ne sai ya ƙara shiga cikin duhu to kenan kamar duhun da yake na farko ma kamar matsayin shari'a ne domin a wannan lokaci ba a san matsayinsa ba in an yi masa bayani mutumin da bai san hukuncin abu ba to ba a san matsayinsa ba sai an yi masa bayani to idan aka yi masa bayani yake karɓa to nan sai a gawa bata shi ta fi fitowa wato a fili shi yasa yace to nan suranta wato al'aqiba sani itfi li yudilla an sabilillah to wadansu malamai aka sun kace to amma idan muka duba a wajen wadansu malamai suka cewa a'a babu matsala nan allamu lamul aqiba ce kuma lamul sayrura in an danganta ta zuwa ga mutane to lamul aqiba ce domin wato mutane su san yadda ba kuma za ta kasance ba sai sai a ce lamul aqiba ce amma kuma lamun ta'lili ta lamun ce ta sanya abu illa don shi Allah ya san wannan mutumin zai batar da mutane kuma Allah ya san niyyarsa ya gane gaskiya ne bai da niyyar binta shi yasa sai an ka danganta abin yana tattaunawa idan ya batar da mutane zuwa ga hanya wato ta Allah subhanahu wataala to wannan shi ne abin da wato malin ya kawo a ƙarshen wannan mas'ala ina ganin ba sai mun abin nan ba dalla ya dillu shine ya ya bace dalla ya dillu shi ko a dalla ya dillu ya batas cikin alkur'ani kuma wannan kalma zaka iske tana zuwa a wurare daban-daban ɗaliban ilimi za su iya bincike akan bata da dalilan bata da abin da ke sa mutane su bata mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 713 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam yace fa in qila idan anka ce annaf'u amfani wa durru da cuta manfiya ni anil asnami an kore su an gane ko daga gumaka musbata ne lahuma fil ayati kuma an tabbatar da waɗannan abubuwan kuma ga gumaka fa kaifa tawfiqu bainahuma ya zamu hada Allah ya kore musu amfani da cutarwa kuma ya tabbatar musu da shi domin Allah subhanahu wataala ce yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu zalika huwa ad-dalalul ba'id kaga mutum yana kiran abinda baya cutar da shi baya amfani shi kaga an kore sai ce kuma ya du'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi yana amfanin wanda cutarwa shi ta fi kusa daga amfanin shi kenan kenan kuma yana iya cutarwa tunda har yana iya cutarwa yana iya amfanarwa har amfanin shi yafi kusa ga cutarwa shi kenan kuma yana iya cutarwa yana iya amfani to kaga nan kuma an ce ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu to kaga nan sai an ce to an tore su an tabbatar da su sai ni kawo ayoyin saboda mu fahimci a ina ne aka kore su a ina ne aka tabbatar da su malin ya ce kulna za mu ce ma'anahu abinda ake nufi da shi ya abudu min dunillahi akwai daga cikin mutane wanda ke bauta ma wani Allah ma la yadurruhu bi nafsihi abinda baya amfanin shi shi karan kansa gumki ba zai iya amfani kan wato ya amfane ka shi da kanshi ya motsa ya amfane ka in lam ya abuduhu in bai bauta mishi ba kenan baya amfanin shi da wato bi nafsihi illam ya'buduhu ba zai amfani ka ba cikin kan cikin zatin ka ko kai dan adam ya amfani ka an gane ko in baka bauta mishi ba wala yanfa'uhu bi nafsihi in abadahu ba zai iya cutar da kai ba in baka bauta mishi ba kuma ba zai amfane ka ba bi nafsihi da kansa in abadahu in ka amfane shi thumma qala sai yace ya abudu thumma qala sannan Allah yace ya abudu man yadurruhu Allah bi sababi ibadatihi kenan mutum yana bauta ma abinda an gane ko ya durruhu Allahu bi sababi ibadatihi kenan Allah zai shafe shi da wata azaba in yana bauta mishi wa inna ma adafa ad-darar ilayhi domin abin da sa Allah ya danganta cutar ko cutawar zuwa ga su gumaka li husulihi bi sababihi domin saboda bauta ma gumakan za a samu wannan wato azaba din ina fata an fahimce ni to kaga nan abinda ba yake son ya ce da an ka ce ba gunki baya amfanin ka shi karan kansa baya iya cutar da kai to amma idan ka bauta mishi zaka iya cutuwa an gane ko zaka iya cutuwa da wannan bauta mishi da kai to sai ce an danganta cutawar zuwa ga gumaka amma shi mutumin wato shine ya aikata abin da zai a cuta mishi sai an ka cuta ta zuwa ga gumki kamar yadda an ka ce annabi Ibrahim a cikin sura Ibrahim yadda Allah ke bada labari rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas gumaka sun batar da mutane da dama ma'ana sun zan sanadiya ta batar da mutane da dama ko ko tabacewar mutane da dama to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo an kore musu cutarwa kuma an tabbatar da cutarwa gare su kenan nan cutarwa su da karan kansu su cutar da kai ba za su iya ba ina fata an fahimce ni malam yace to fa in qila idan aka ce a mas'ala ta 714 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid fa in qila idan anka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala aqrabu min naf'ihi inda Allah ce yad'u man darruhu aqrabu min naf'ihi yana bauta ma wanda darruhu cutawar shi aqrabu ita an mafi kusa min naf'ihi daga amfanin sa yadullu ala anna fi ibadati sanami naf'an wannan yana nuna cikin bauta ma gumaka akwai wani amfani wa in kana fihi ma fiha darrun ko da yake kuma cikin ta ko da ya kasance cikin ta akwai cutarwa قلنا ذا بتي معناه أبدا أكن في أقرب من النفع المنسوب إليه في زعمه معنى يدعو ينا واتو معناه أبدا أكن في أقرب من النفع المنسوب إليه كنن يدعو ينا روكون من ضره وند تشوتر وسا duk da yake nan man yayi amfani da ita ga gumaka ko kuma mu ce a ababen da ake bauta ma wato dan da ba Allah ba ko da dan adam ne ko ya mutu ko yana da rai tunda man tana iya ɗauka aƙil an kai taglibi ko kuma an ɗauki man an yi amfani da ita ga lighairil aqil amma wato an yi amfani da ita nadir kenan domin man ta aqilci shi ko gumci bai da hankali duk da yake man in an ce bai da hankali game da dan adam kullu ina mai ta wannan ba wai zuwa ga Allah ba shi Allah ba a cewa kaza bai da hankali zuwa gare shi domin Allah yana magana da halittunsa to kulna zamu ce ma'anahu aqrabu min an-naf'il mansub ilayhi kenan yana roƙon ko yana bauta ma wanda cutarwarsa ita tafi kusanci ga amfanin da su sun ka danganta ma amfanin da ake samu a cikin wannan ibada al-mansub ilayhi fi za'mihim a cikin riya wadda suka yi ke cikin a cikin maganar da suka yi malam yace wa huwa i'tiqaduhum shine i'tiqadin da sun kai sun kulla aqida cewa annahu yashfa'u lahum lahum wato zata wato ceto gare su sun ce gumaka suna ceton su to kaga cutar wadda ta kai musu nan ta shirka da bala'in da suka haduwa da shi da sace imanin su da yayi shi an mafi an mafi kusa ga amfanin da suke tunanin za su samu daga mi daga guba katun da sai yan an mutu ne to ko yan an mutu lahira kuma ba amfanin za su samu ba to amfanin da suke zaton za su samu tunda sun ci za su za su yi musu ceto wajen Allah wallazina takhadhu min dunihi awliya amana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa to kaga cutarwar da take musu tafi kusa wato daga amfani ba wai ana nufin za ka iya amfani su da karan kanta ba domin babu wani mahaluki wanda zai iya amfani ka da wani abu ko ya cutar da kai sai da izinin Allah subhanahu wataala kuma cutar da take musu tana iya ta ma kubcike ana yin bauta wa gumki ya kubcike ya zo ya taushe wanda yake bauta mishi ya kashe shi ma gaba daya a huta na fata an fahimce ni kamar yadda bahaushe yake cewa wato ta faru ta kare ko kuma magana ta kare buri ya kashe buka da haka an riga an kare babu wajen da za a je shari'a to irin wannan dai waɗansu malamai dai sun yi bayani akan wannan kuma akwai maganganu karkashin wannan matsala da dama mutum ya kuma cikin tafsirai ya ga yadda malamai sun kai taujihi cikin tafsirai daban-daban karkashin wannan aya za ku iske malamai sun yi taujihin irin wannan maganganu me yasa aka ce amfanin shi yafi kusa kuma bayan an ce baya amfani baya cutarwa duk dai mun kawo waɗansu maganganu gwargwadon abin da hali ya basuwa mas'ala ta gaba sai mas'ala ta wato kenan 715 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu anan muna da qira'o'i daban-daban kafin mu wuce in an ce udhina an yi izini akwai kuma qira'a adhina lil ladina wato an ce adhina imam ibn kathir da imam ibn amir da kuma imam hamza da alkisa'i an gane ko da kuma idris an gane ko wanda ya kira'a wanda ya kira'a daga wato khalaf ko mu ce yayi riwaya daga khalaf an gane ko da shi idris bi khulufin anhu sun karanta azina lillazina kina Allah ya yi umurni in kuma an ce uzina kira'a ta jamhur an yi izini ya kamata ɗalibin ilimi in ji kira'a da bai san da ita ba ya yi hattara saboda wani lokacin wani da ya ji an faɗi wata kira'a wanda bai sani ba sai ya zabu da ce a ba haka nan bane ina fata an fahimci ni wato uzina lil ladina yuqataluna in muka diba imamu nafi' da imam wato abin nan Abu Ja'far da Imam Abu Amr ibn al-Ala da kuma Imam Yaqub da kuma Imam Asim in ka gana maka ce wato al-Madaniyani shine Nafi da Abu Ja'far da al-Basriyani da Abu Amr da Yaqub da kuma al-Asim al-Kufi su karanta udhina sauran sun karanta adhina to in an ce udhina an yi umurni adhina kuma an ba da umurnin waye ba da umurnin Allah ne ba da umurnin to lillazina yuqataluna kina an yi umurni ko ko Allah ya bada umurni lillazina yuqataluna ga waɗanda ake yaƙa an gane ko kuma akwai qira'a lillazina yuqatiluna ga waɗanda suke yaƙa qira'a ce wato ta Hafs an Asim ko mu ce riwaya ta Hafs an Asim da kuma qira'a ta Nafi' da qira'a ta Abu Ja'far da qira'a ta Ibn Amir ina fata an fahimce ni zaka iske sun karanta wato lillazina yuqataluna an gane ko yuqataluna nafi' da abu ja'far da kuma ibnu amir da hafs sun karanta yuqataluna waɗanda ake yaƙa sauran kuma sun karanta yuqatiluna waɗanda suke yaƙa to duk kira'o'in babu matsala tsankarin su uzina Allah ya bada uzini lillazina yuqataluna ga waɗanda ake yaƙarsu mutanen mutanen wato mutanen Madina manzo sallallahu alaihi wa sallam mutanen Madina mutanen Makka sun yaƙe su sun zo su kawo musu hari yuqataluna ana yaƙarsu to Allah ya musu uzini uzina lilladina yuqataluna to kuma uzina lilladina yuqatiluna an yi izini ga waɗanda suke yaka kenan Allah ya yi izini gare su yakin da suke yi a lokacin suke yin yakin nan ba suna yi a karan kansu ba Allah subhanahu wataala ya ba su wato umurni ina fata ana fahimta ta kenan Allah subhanahu wataala ne ya ba su umurni da haka waɗannan kira'o'in ba su cika juna ba mi yassa suke yaka mi yassa ake Allah ya musu izini an gane ko suke yaki bi annahum zulimu saboda an zalunce su kinan yuqataluna ana yaqasu an zalunce su yuqatiluna suna yin yaki bi annahum zulimu dan saboda an yake su duka dai babu wata matsala ai malam yace ai bi sababi kaunihim mazlumina saboda su an zalunce su walam yubayyin ma shay'u alladhi udhina lahum fihi ko adina lahum fihi mun dauki wancan qira'a ba a bayyana abinda an kai musu izini ba ko abinda Allah ya musu izini qulna za mu ce taqdiruhu abinda za a kaddara udhina lil ladina yuqataluna an yi umarni ga waɗanda ake yaƙa fil qitali game da su yaƙi an yi izini gare su da su yaƙi domin ba a faɗi menene an kai musu izini ba wa inna ma hudifa an shafe shi kalima ta alqital li dilalati yuqataluna alaihi domin kalima ta yuqataluna wanda ake yaƙa ai ta ba ta za ta iya dilala za ta iya nuni ko ishara zuwa gare shi wali dilalati alhali aidan kuma saboda dilala ta hali halin da ake ciki domin da sai mun yi hattara dilala ko qarina wadansu malamai suna kiran shi qarina akwai qarina wato haliyya akwai qarina lafziyya yan an ce karina lafziya karina alama wadda za ta nuna wani abu wanda an ka shafi amma ta fuskar lafazi za a fahimce shi akwai karina hariya karina ta halin da ake ciki da aikin da ake ciki shi yasa inda Allah subhanahu wataala ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr bai dace ga mushrikai ba su rayar da masallatai na Allah an gane ko shahidina ala anfusihim bil kufr an gane ko ko ma kana lil mushrikina an ya'muru masjid Allah a qira'ata ibn kathir da abu amr bai dace ba ga mushrikai su rayu da masallaci na Allah ko kuma masallatai na Allah an gane ko shahidi na ala anfusihim bil kufr suna masu shaida kafirci akan su wadansu malamai suka ce ai su musaida su kafirai bane wadansu malamai suka ce a wani lokacin sun faɗa su kafirai ne don Allah ya ce qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi suka ce ba za su yi imani da alqur'ani ba kuma ba za su yi imani da tafan da suka gabata ba to kinan kaga sun yi wato kansu shaida da kafirci kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan innal insana li rabbihi lakanut wa innahu ala zalika la shahid dan adam da kanshi yana shaida cewa shi mai butulci ne ga Allah to in ko ya butulce ma Allah in ji malamai to kuma ya za a yi a ci ba zai butulce ma dan adam irin sa ba tunda Allah shi ya halice shi masa ko ce ne ma bai butulce masa Allah kai mun tsari da butulci to ala ayyati hal kenan wannan da kansa ma yana faɗa waɗansu kuma suka ce a'a shahidina ala anfusihim bil kufr suna masu shaida kafirci akan kansu domin aikin da suke yi sun san ba na gaskiya bane ina fata ana fahimta ta ba wai suna itikadi eh a aikace suna aikata abin da ba daidai ba kuma sun san ba daidai suke yi ba domin mutumin da ya maka umarni ka ce to wanda ya ce ba zan yi ba kaga ya faɗa bil qarina lafziyya ya yi fubici amma wanda ya ce kace kada ai kaza sai da bari ka daga ci gaba da yin aikin aikin kaga ya karyata ka ne bi ko ya ki bin umarnin ka bi lisanil hal shi yasa sai an bi waɗannan abubuwa to shi na nan malai kawo dilalatil wa inna ma hudifa li dilalati yuqatiluna alayhi kina an shafe shi kalmar saboda dilala ta yuqatiluna wato qarina ce lafziyya kuma ce dilala lafziyya wa li dilalati al-hali aidan saboda halin yana nuna haka fa inna kuffara makkata domin su kafiran makka kanu yu'zuna al-mu'minin sun kasance suna cutar da mu'minai bi anwa'il adha da nau'i nau'i na cutarwa wa hum yasta'dhinuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qitalihim su ko mu'minai sun kasance suna neman izinin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam game da sha'anin ya ba su izini a yake su fa yaqulu sai ce lam yu'dhalli fi zalika ba ai min izini ba a cikin wannan hatta hajara ila al-madina sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi hijira zuwa Madina fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka wa hiya awwalu ayatin nazalat fil idhni fil qital ita ce aya ta farko da ta sauka cikin izini da yaki kaga nan ba wai aya ta farko da sauka kwata kwata ba a wato akwai awwaliyya mutlaqa akwai awwaliyya muqayyada haka akwai akhiriyya mutlaqa akwai akhiriyya muqayyada in an ce aya ta farko da ta fara sauka cikin alqur'ani iqra amma aya ta farko da ta sauka gaban sha'anin yaki to gata haka ne zaka gane cewa an ce ga aya ta karshe wadda ta sauka sai aka samu sabani misali zaka iske an samu magana ta kai goma sai wani ce to kai kajiya nan an ce kaza nan an ce kaza a'a aya ta karshe wadda ta sauka kwata kwata cikin alqur'ani mutlaqa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah a cikin suratul baqara aya ta karshe wadda ta sauka a cikin alqur'ani game da sha'anin hukumce hukumcen shari'a to ita ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati sai kuma aya ta karshe wadda ta sauka wadda zaka iske riwayoyi daban-daban sai a ce to shi wannan sahabin ayar da ta karshe ya saurara daga manzo sallallahu alaihi wa sallam ya sa tsammanin ita ce ta karshe haka ne ake taujihin waɗannan maganganun ka koma cikin littafin mabahis fi ulumil qur'an na manna khalil khalil qattan kaga irin waɗannan bayanan da sauran littattafai to almuhimmu dai awwalu ayatin nazalat fi idhni fil qital an gane ko ita ce aya ta farko da ta sauka game da izini a yaki fan nasakat saba'ina ayatan sai ta shafe aya saba'in nahiyatan anil qital waɗanda sun ka hana yaki to kaga wannan cewa mallan yace aya saba'in sai an bincika yan aya saba'in ne sun ka faɗi ai yaki kafin wannan aya ta sabka wannan yana buƙatar tantancewa ana iya cewa dai ayoyi masu yawa kaza qala ibnu abbas kama haka ne ibnu abbas yace radiyallahu anhuma Allah ya kare da a gare shi da shi da babansa kuma wannan sai in ya tabbata riwayar ta tabbata Ibn Abbas ya faɗi wannan fa ka annal ma'dhuna fihi zahiran kamar dai abinda an kai umurni da shi a zahiri li kaunihi mutaraqqaban domin abu ne wanda suna jiran sa muntaziran abu ne wanda suna wato jiran zuwarsa shine abinda ake nufi sai sai ba sai an kawo lil ladina yuqataluna ba sai an kawo ba fil qitali domin shine abinda sun ka kasance suna jira to wannan shi ne abinda malam ya kawo kuma wannan akwai at-tadarruj fi tashri' al-islami kun ga giya ba haramta ta lokaci ɗaya ba sai da an ka dauki matakai guda uku ko hudu an gane ko hakan ga yaki ba a halatta shi lokaci ɗaya ba sai da an ka bada an ka bi matakai daban-daban wanda kuma lokaci ba zai ba mu dama mu fayyace ba almuhimmu da giya wasu kace so uku ne wasu kace so hudu ne domin a cikin suratul nahl Allah ya nuna ba ta da kyau wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana kaga nan ce kuna rikon abu mai maye mai sawar maye wa rizqan hasana da arziki nagari kaga bai ce sakaran hasanan ba kina wannan tun daga wannan lokaci ita giya ba ta da kyau sannan aka zo aka a ce ana tambaya game da al'amarin ta yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas ko ithmun kathirun a qira'a wato ta hamza da kisa'i kathirun wa manafi'u lin nas daga nan ana tambaya an ka ce akwai zunubi mai yawa akwai amfani ga mutane amma an ka ce zunubin ya fi amfani na duniya wanda suke samu yawa to kenan ka ku ga dan adam yana neman abin da ya fi amfani ne ba abin da ya wato sharrin shi rinjaye alkhairin sa ba na uku kuma sai aka ce su nisanci sallah lokacin su nisanci shan giya lokacin sallah ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun karshe sai aka hana ta kwata kwata ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun haka yaki daga farko aka ce an yi izini udhina lil ladina yuqataluna ko adhina wata qira'a lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu daga baya kuma aka ce waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaki wanda suke yakarku sannan karshe kuma aka ce waqatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffa kama haka ne dai almuhimmu akai tadarruj fi tashri' yadda malamai suke cewa to amma wannan tadarruj fi tashri' yana bukata ai bincike a cikin fage daban-daban inda aka yi shi sai dai malamai suke cewa a yanzu da qur'ani ya kare sauka sunna ta kare wajen ba mutane fatawa kana iya ka bi su a hankali amma baka ce musu halatta ne giya kafin ayar da ta haramtar da ita ta sauka to ba haramun bace amma Allah ne ya bi su mataki mataki to yanzu in wani mutum ana son a raba shi da shan giya ba za a ce mishi giya ba haramun bace amma in an gaba zai iya barin ta lokaci guda ba sai a ce ya dan bi mataki mataki na ragewa amma ba za a ce mai halatta bane sabanin su can wancan lokaci tunda babu nassin da ya haramta to wannan lokaci ba ta haramta ba sai daga baya ne ta haramta amma daga lokacin da ta haramta kuma ba ta sake zaman tuwa halatta ga wani mutum sai dai a mataki mataki wanda ya nisa in yana shan wato butali biyar a ce ko rage lita biyar ya komo hudu daga hudu da uku a samu ya rabu da ita amma ba a cewa rage wannan da an kai kamar matsayin aikin halatta ne yake na aikatawa don wadansu suna ɗauka irin waɗannan fatoyi su su haramta su halatta ma waɗansu mutane abin da Allah ya haramta yan uwa musulmi ina ganin nan lokaci ya kamata lokaci ya muna halinsa ya kamata mu dakanta a nan insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala wato ya ba mu iko ya ba mu dama abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh